الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد yau ashirin da tara ga watan dulkaida sani da ku an ga wata ko ba a gani ba an gani gobe ashirin gola min dulkijja insha Allah ba a gani ba kuma sai jibi a shekarar dubu da ɗari hudu talatin da hudu ta hijira kuma a biyar ga watan a shida kai ga watan goma na shekara biyar ne? eh haka ne yau biyar ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu ci gaba da darasinmu na karatun iziya da muke ta al'imamu abul hassan ashazili muna cikin a wato rukunan aure mun ji rukunan da suka danganci mace sai rukunan da suka danganci namiji a wato mace da namiji suna daga cikin rukunan aure kowannen su yana da sharadi mun ambaci sharaɗai na mace yanzu muna cikin sharaɗan na namiji da wato sharaɗan ingancin ya zamanto a mai yin aure miji mai yin aure mun ji na farkon su dole ya zamanto musulmi a wannan a kalanda ne yau tara a ko da ba kalanda ba ne yau ashirin da tara a dole ya zama tomu mayyazi yaro wanda yake yana da tamizi wato ma'ana zai iya fahimtar magana yana da hankali da kuma tabbatar da cewa shi namiji ne banda wanda yake mata maza to za mu tashi inda ma yake cewa wa shurutul istiqrar khamsa sharuɗan tabbatar a wato mai aure ya zamanto mai aure namiji sharuɗan ya tabbata a mai aure wanda yake aurensa zai inganta guda biyar ne ma'ana idan babu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗai tabbatarsa a miji ta tashi tabbatarsa a miji mai aure ta tashi an ga wata aiko? na yace alhurriya wannan shine na farkon su alhurriya yanci ya zamanto da ba bawa ba wato ma'ana idan bai samu yancin yanci ba daga bauta yana matsayin a bawa aurensa ba zai istikrari ba ba zai tabbata ba idan ba da izinin sayyidinsa ba yace fala yastaqiru nikahul abdi bi ghairi idni sayyidihi ba wato auren bawa baya tabbata baya wucewa ya tabbata ba tare da izinin wato sayyidinsa ba shine ubangidansa ma'ana mutum ne wanda yake bawa sai dai ya aure ba tare da mai gidansa ya sani ba to aure ya yi ba za a ce bai yi ba amma za a tsayar da shi akan ijazar sayyidinsa idan sayyidinsa ya ce a ban yadda ba idan ka aure za ka je in kai aure hidimar wa za ka yi hidima ta za ka yi ko hidimar matar inda hidima a aure akwai hidima don haka ban yadda ba to sai a warware wannan auren wannan ita ce matsalar da malam ya faɗa akwai matsala ta biyu shine bawa ne ya auri baiwa auren ya inganta da izinin sayyidinsa aure ya inganta ana cikin haka sai ita baiwar tana mata sai aka yanta ta to nan ma shuruɗin istiqrar zai zo ba zai tabbata ba a mijinta sai da yardar ita baiwa sai da yardar ta kamar yadda zai kisan barira barira mijinta ba wani sai aisha radiyallahu anha ta sayi barira ta yanka ta barira ta zamanto yanka ta zamanto ya tana zamantowa ya ta tabbata tana da zagi take ba ta bukatar mijin mijin yana binta loko loko kwararo kwararo dan Allah dan Allah ki dawo ki mun komai yau kun ji gwamnati ta take kone yanzu tana yana bin ta kwararo kwararo annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai ya zai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa raji'a raji'ihi ki masa kome ki mayar da shi tace a amiran anta ya rasulullah am shafi umarta ta take ya rasulullah ko ko neman alfarma take yace bal ana shafi yace neman alfarma take tace la hajata ni ki ban da bukata abin da yasa aka ba ta wannan zafin saboda idan ki ci gaba da zama a karkashin sa to ƴaƴanta za su zama to bayi na wanda yake shi ne sayyadinsa sayyadin mijin to ita kuma wannan kuma aibi ne gare ta ita tana ƴaƴan ta zama to bayi ko da ce aka ba ta zabi a cikin shari'a aka ce tana da saya tana da zafi ko ta ci gaba da zama da shi ma'ana za ta iya za ta iya hakura in akwai dankon soyayya tsakanin su kuma tana ganin ba wani abu bane za ta iya hakura ta zauna amma an ba ta zabi to kun ga wannan shi ma wannan shi ma sharadi ne na al-istiqrar auren ba faci yake ba ba daga zarar ta yi aiki shi kenan auren ya faci ba a'a aure yana nan amma ba zai tabbata ba da sharadin wa sai da sharadin cewa idan shi ma ya zama to intacce idan ya zama to intacce to ba ta da wannan khiyar ka ana kwantar da ita kafin ta kafin ta amfani da wannan damar ta ta shi ma a tsiranta shi to shi kenan ba ta da zabi ya zama ko ta sami wannan a a sharadin saboda yanzu an samu sharadin istiqrari sha'ani sharadin tabbatar aure ya cika wal bulugh da ba da balaga فلو تزوج الصبي بغير ابن أبيه أو وصيه فإن أجازه وليه جاز هكذا لك بلد دا إذن يا مكرم زي أولي ما تعرف ابن أبنك با كوكما وصيينسا مرايا لي أما أنا دا وصيه wato wanda aka yi masa uba da shi ya kula da dukiyarsa ya kula da shi sai shi yaro yana yaro ya je aure auren da za a ce bai yi ba inda yana da tamizi yana da hankalin kansa aure ya yi amma ba zai tabbata ba sai da izinin wato ubansa ko wasiyinsa fa'ina shi ne shi fa'ina a jaza hu waliyuhu jaza idan waliyinsa shi ne ubansa kenan ko wasiyinsa ya jaza auren ma'ana ya halatta shi ce ya bayar da ya yarda ya ce a auren ya tabbata ya ga ko aure ya tabbata idan kun ce bai yadda ba yaushe yaro zai je ya aure yanzu aure zai ko karatu zai yi ban yadda ba duk wani ana magana bai balaga bane in ya balaga ko yana da hankalinsa wa in radda hu ba'da al-bina'i fa li rubu dinar idan ya radda auren yace a ban yadda ba wannan auren da aka yi to falizzaujati rubu dinar matar za a ba a in raddin auren ba a bina'i bayan an tare falizzaujati rubu dinar to macen sai a bata rubu dinar shine akallan sadaki ba za a ce za a bata sadaqul mithli ba sai a bata akallan sadaki saboda asali ai an yi auren ba da cikakken sharadi ba ba da sharadin istiqrar inda an yi auren da cikakken sharaɗi wani abu ya zo ya sa za a bata auren da za a ce akan da sadaki za a bata ba sai a bata sadakin da aka ambata ko kuma sadakin wanda yake a a irin kankarta ya dace da ita haka bin yadda al'amarin ya kasance me yasa za a bata akallan sadaki saboda ya halatta a saboda an kare ya halatta ta da kansa wannan halatta ta da yi da kansa ya zamanto ya kare da ita shi ya halatta mata wannan saboda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a ba mata sadakin su haƙƙi ne in dai har ya zamanto ta halatta a gare shi to sai an ba ta wannan sadakin amma aure kan waliyin ko yana da izini ya ci a bai yadda ba ko da an tsari ce bai yadda ba wannan babu maslaha a ciki a warware aure asalisu na uku wato sharadi na uku na tabbatar aure a rushi hankali kinsuwar wato nutsuwa da kinsuwa wato nutsuwar hankali da kinsuwa فإن تزوج الفتيه بغير إذن وليه إذا فتيه وتوندي كواوا مرر wanda yake bashi da kimsuwa a cikin tasarrufi ya zama to baya yin ba a halatta masa wani tasarrufi a cikin dukiyarsa ba sai da izinin waliyinsa aka sanya masa mai kula da shi ko da da sani kuwa amma ba shi da cikakken hankali da nutsuwa aka ce to da abin da waliyinsa sai je ya aure ba tare da izinin waliyinsa ba to a falil waliyi in ba uku to waliyin na yana da haƙƙi ya tabbatar da auren wa in kana in kana tsadadan in yaga akwai daidai a ciki in yaga wannan auren maslaha ne to sai ya ce to a'a ba komai shikenan ya je ya zauna ai wannan mata taimaka masa irin irin wancan nan da yake yi wata ran ka gan shi ya fito a a kayan ka dukun dukun ta kula da shi yace babu komai يجي أو يتوسعون بأنها حجة وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار أما إن جاء wannan a bari zai tukuna ana sai masa magani sai daga baya ya yi auren saboda haka wannan aure ban yadda ba a warware shi shine raddahu in yace in yi raddin auren wato yace a warware shi ba da bina'i bayan kuma tuni har ya riga ya tare ya tare ya san matarsa fali zawjatu rubu'u dinar to sai a ba mu matar rubu'u dinar rubu'in dinari shine akallan sadaki sai a duba akallan sadaki kamar yanzu da muke duban da muke ake rubutawa a kalanda sai a ga nawa ne akallan sadaki na mace sai a duba wannan abin za a bata sauran abin da aka bata ka so ta dawo da shi ya tasarrufi ya a cikin jinki ba su da hakkin tasarrufin ya je an yi aure an ba da sadaki dubu ɗari kuma shi wani ba da sanin ba da izinin sa ba ya ɗauko kuɗi ya bayar ko kuma wani ya bayar ya ce yana bin sa bashi ya zo in yana bin sa bashi ya zo wajen wani zai kara zai ta ali ban yi da wannan aure ba a je a warware don aka warware sai a ba ta dora dubu takwas ne suka ce ko a kallon sadaki dubu takwas da wani abu sai a ɗauko dubu takwas a bata a ce su dawo da sauran canji dubu casa'in da biyu domin da yadda aure ya yi ba wannan duk saboda sharafi ne na istikrarin aure saboda tsare dukiya domin shi aure ashbah an fi ana kamanta shi da hukunce hukuncen ciniki tunda nau'i ne na mu'amalar ciniki domin akwai iwon mace ta ba da haƙƙinta haƙƙinta na wato hakkinta na ɗaya mace ta ba ma namiji a maimakon wani shi kuma ya ba ta sadaki saboda ka sharaɗin mu'amalar ciniki dole ne ya zama to kowanne yana da hankalin kansa ya san abin da yake to wanda yake ba rashidi ba ne ba shi da cikakken hankalin kansa za a yi tsawon ana duk wanda yake ba rashidi ba duk tasarrufinsa duk abubuwan da ya kulla ana iyakantar da shi ne akan izinin waliyinsa sai waliyinsa ya tabbatar ko ciniki ne al misali mutum ne wanda yake bai san shi an tabbatar shi fakihi ne sai ya tashi ya je a a ya tashi ya je sayar da da da babur ɗinsa ko ya sayar da motarsa ba tare da izini ba tare da sanin sayyidinsa ba ba waliyinsa ba ya je ya sayar to wannan ciniki ya yi amma za a tsayar da shi za a tsayar da tabbatarsa da ci gaban sa wato da istikrari tabbatar wannan cinikin akan izinin waliyinsa idan waliyin ko zo ce ban yadda da wannan ciniki ba to kai wanda ya je yayi cinikin ko ya san shi safihi ne ko bai san shi safihi bane in dai an tabbatar da hukuncin safihanci a kansa kuma aka masa waliyi a wajen alƙali ko aka tabbatar da shaidu suka yi ta a wannan safihi ne baya yin wani abu sai da izinin waliyinsa to wannan wannan ciniki ya tashi ko da shi wanda aka sayar ma da motar ta ya za a yi ciniki da mutum yana gina samu gara ba ta ta za a ce ba a yarda ba a ciniki ya kullu a saboda tsare haƙƙin dukiyarsa dole sai waliyin nasa ya yarda idan bai yarda ba sai a dawo da mota ya karɓi kuɗin sai ta to haka zalika aure ake ba shi wannan hukunci aure domin shi ma yana da yana da kama da wannan mu'amala ta cinikayya الرابع sharaɗi na hudu daga cikin sharaɗan wato daga cikin sharaɗan daga cikin wato sharaɗan mahallin da shi mahalli din wato na auren su ne azzauju wa zauja daga cikin sharaɗan as-sihha lafiya wato dole mai auren ya zama yana cikin lafiya namiji ya zama yana cikin lafiya فلا يصح نكاح مريض auren lafiya auren mara lafiya baya inganta wala mariza wala auren mace mara lafiya wa yusahu walau ba'da al-bina sai a fata auren ko da an tare wannan matsala ce wadda take tana daga cikin mufradatul malikiya mazhaban malik ta saba da sauran mazhabobin malamai baki ɗaya akan wannan akan cewar aure na mara lafiya baya inganta kuma mara lafiya suna da tafsiri ba kowane rashin lafiya bane ba kamar ko mutum yana cikin ciwon kai ba suna nufin rashin lafiya wanda suke ce masa almuhawwi wanda yake mai ban tsoro ana ganin mutum ba zai tashi ba rashin tashi yana saboda yayi tsawo ne ko ko saboda ɗabi'ar rashin lafiyar nan bisa shaidar a likitoci ce wannan rashin lafiyar da zai tashi to wannan rashin lafiyar a matsabar malik a idan aka yi aure auren nan ba ta ce ne dalilin su kuwa shine cewar wanda yake cikin wannan hali tasarrufinsa a cikin zu- a cikin zuciyarsa an kayyade shi to idan ya aure kuma akwai cutarwa ga magada domin ya shigar musu da sabon magaji mata suna ganin cewa in sun mutu idan su su biyu ne za su raba rubi'i ko za su raba tumuni yanzu sun sun mutu su su uku an rage musu tumunin su ko ba a rage musu ba an rage musu saboda haka akwai bara akwai cutarwa a gare su kuma ka'idar shari'a la barara wa la dirar ba cuta ba cutarwa saboda haka sai aka ce ba zai yi ba in ma ya yi auren nan ɓatacce ne auren nan ɓatacce ne sai a ɓata shi ko da an sani to gaskiya wannan matsala kamar da na ambata mufradatul malikiya ne sauran malamai sun saba ma malikiya matsabar hanafiya da shafi'iyya da hanabila duk sun saba ma malikiya a nan domin sun ce babu hujja a kan wani abinda Allah ya halatta ba za ka haramta shi ba da maslaha ba a tafsirin aya ko hadisi da maslaha su malikiya suna ganin maslahar magada suke to ita maslaha ba a tafsiri ne idan aka ce za a yi haka shari'a sai a rusa ta abinda Allah ya halatta da nafsi ko hadisi ya zo da nafsi ba a tahsisinsa a kayyade hukuncinsa a ce ba za a yi ba idan akwai maslaha maslaha ba ta tahsis kuma shi mara lafiya da aka ce kada ya tasarrufi a cikin dukiyarsa aikin sa aka hana shi yanzu idan ya tashi da lafiya ya zo ya kulla ciniki yana cikin rashin lafiya da ake ganin ba zai tashi ba sai je sai wani kasa fara gida ko kuma sai je sai wata sabuwar mota sai a ce wannan cikin bai yi ba ba yana da lafiya da hankalinsa za a hana shi dukiyarsa ce abinda abinda aka ce ba zai yi ba kyauta ce ba zai yi ba sai a cikin sulusi na dukiyarsa to aure za mu kamanta shi da kyauta ne kuma za mu kamanta shi da ciniki ya fi kama da ciniki sai da kamar da muka halatta musu ciniki mun halatta masa ya aure kamar yadda yake zai kai abin da yake so na jin daɗi alal misali yana kwance na cikin yana kwance ba shi da lafiya sai dai sai agogo na miliyan ɗaya ba zai ce sa nake sai a ce da zai ba saboda hakkin maza ba in yi sai agogon in yi mutu ba ma da zai za su sayar ba su za su yi masar ba ko da ka kima su za ta rabu amma dai ba wanda ya yi masa ya hana shi a kan ya tafiyar da dukiyarsa a kan bukatunsa aure kuma yana daga cikin bukatunsa idan yayin da yake kwance kai matan duk jira suke da nufin samu ilimi kuma ya sani ya samu wata mai tarbiyya mai addini mai tausayi wanda za ta kula da shi yake zai aure ta sai ake zai cuci waɗannan matan hakkin su za a duba ko shi hakkin sa hakkin su za a duba yake sace shi yake buƙatar wanda za ta kula da shi da haka mazhabar jumhur a nan wajen ita ce mafi rinjaye da dalilai na shari'a sai dai akwai hali ɗaya shine idan ƙararra'in wato alamu da hujjoji suka bayyana cewar ya yi auren ne saboda wato cutar da waɗannan saboda cutar da magada alal misali yana so ya cutar da matan yana tashin cewa wai ta yaya za a ce su su biyu kawai duk za su cinye wannan dukiya da zai ƙara musu wanda za su ci tare in ya yi niyan al'ibara to ka'idar shari'a abbarar yuzal to sai a kawar da wannan cutar sai a kawar da wannan cutar to idan yi irin wannan to shi ne a waɗansu malamai suke ganin to wannan zai a cikin irin wannan surar shi ne za a shi ne hujjar malikiya za ta karfi wurin cewar a fata auren amma wannan majali ne na ishtihadi na malamai da kuma alƙalai da su za su duba wannan abin domin ta yiwu kamar yadda ake ganin ya yi haka ne don ya cutar da su da Allah yana da dalili su kansu ba su kyautata masa ba ba su kyautata masa ba saboda haka abin wanda yake irin waɗannan shi ne za ka ga malamai sa ta aunawa amma dai ka'ida ta shari'a ba za ta haramta abin da Allah ya halatta ba da maslaha da haka a duk da yake an ambaci wannan amma abin da yake mafi inganci shine abin da sauran malamai suke a kai matabar hanafiya da shafi'iya da hanabila cewar a lafiya ba sharafi ce ta ingancin aure ba ta ingancin mai aure ya aure ba alhamis na biyar daga cikin sharuɗan almahal wato shi ne yin aure da masu ma'aurata daga cikin sharuɗansa alkafa'a wato a matsayi daidaituwar matsayi wato miji ya zamanto tsara da matarsa mace ta zamanto tsara da mijinta wal kafa'atu ita kafa'a haqqul mar'ati wal awliya haƙƙi ne na mace da waliyai fa in ittafaqat ma'ahum ala tarkiha ma ada al-islam jaz idan ta idan ta haɗu da su ta ittifaqi ita mace ta ittifaqi da waliyanta akan ta haƙura da wannan kafa'ar wannan matsayin namijin nata ma abin islam ban da musulunci jata ya halatta wato a nan wajen abin da ake nufi da kafa'a matsayi wato matsayi da menene ake tabbatar da daidaituwar matsayi wajen aure malamai sun yi tsakani abin da yake mashhurin matabar malik kuma wannan shine matabar abin da yake matabar malik kuma shine matabar imam al-bukhari al-kafa'a ad-din abin da yake daidaita matsayin mace da mijinta addini idan mace musulma ce mai addini to mijinta ma ya zama to musulmi ne addini amma dan game da matsayi da irin gidan da ta fito da shi da dukiyarta duk wannan ba abin dubawa da ne a cikin amma tabar mali saboda ka talaka zai iya auren mai kuɗi wanda yake daga karamin gida zai iya auren yar babban gida amma mai addini mara addini ba zai auri mai addini ba wanda baya sallah ba za a aura masa mace wadda take kintsattsiya musulma ne sunna ne son da mai yin sallah ba za a aura masa dalilin cewa tafa'a daga addini ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu li arba'in لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فظفر بذات الدين كلبة يدان أنا أورم وتدن دليلي قد أقول دن دوكيتا دن كنتا دن نسبتا كما دن الدين انت to kai ka rabauta da mai addini in ba haka ba kuma hannunka zai zai yi kora zai shiga cikin kora wato ma'ana za ka yi asara wannan ya tabbatar da cewa a wajen mutane kafa a wajen su saboda kyau ne da dukiya da nasara da kuma addini to mu kai mai neman aure ka zama to kafa a ta addini a abin da za ka duba kenan kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan ta daga cikin hujjar bukhari na biyu hujjar imam bukhari ya kawo hadisin wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani mutum ya zo ya wuce mai alamar kusashi a duniya sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuka ce akan wannan yace wannan mutum ne wanda yake ya cancanta in yi nemi aure a aura masa in yi nemi alfarma a yi masa ya shiru sai wani zo ya wuce talaka mai rauni a cikin al'umma yace me kuka ce akan wannan yace wannan mutum ne wanda yake ya cancanta in je neman aure kada a aura masa in je neman alfarma kada a yi masa alfarma sai yace a wato a ɗayan wannan shi ne wato wannan mai talaka a wajen Allah ya fi cikon kasa na wancan to wannan ya nuna menene a kenan kun ga kafa ba a zahirin alamar girma na duniya ba ne kuma da cikin hujjar bubahata bintu zubair بن عبد المطلب قرشية هاشمية تا أولين تجاهد ابن الأسود miqdad ibn al-aswad al-aswad din nan da ake danganta miqdad da zaga shi ba ubansa bane asalin sa miqdad ibn amr al-kindi miqdad dan amr ne al-kindi ba dan makka bane shi dai zuwa ya masa saboda haka ya zama to aka dauke shi aka zama mutanen gidan da mutanen gidan da yazo suka dauke shi yake na tattakan sa zuwa gare shi tun a- tun kafin aya ta saukar ta ta'ala mutum ya na tattakan sa da wanda ba ubansa ba ko kun ga maula ai kun ga maula halif ne halif ne dai wato ba wai bawa bane amma ba san ya zo ya ba ka kanka da gidan da ba naka ba saboda haka ba ko kuraishi bane asali amma ya ya auri qurayshiya hashimiya ga bilal kowa ya tunje bilal tantacce ne bilal mai nan sai kuma abu bakar ne sai na bakar ya sai shi yan tashi amma ya auri garuwar abdurrahman ibn auf shi ko abdurrahman ibn auf zuri ne ƙurashi ne daga bani zuhra gidan uwar mahaifin allah sallallahu alaihi wasallam amina zuriya ce abdurrahman ibn auf shi ma zuhri ne saboda haka ƙurashi ne haka dalika sa'a abin kudaita ابن عتبة بن ربيعة المخزومي daga gidan kabilan makhzum ibn abd shams afwan daga bani umayya ibn abd utba ibn rabi'a ibn abd shams ya dauki salim wanda salim dinnan bawa ne na wata mace daga cikin al-ansar da ta a yayin tashi ya ɗauke shi kamar ɗansa don haka ma ake ce a sanin mai ya aje hudaifa sai ya aura masa ɗar ɗan uwansa kaga bawa ne amma ya aura masa ɗar ɗan uwansa ɗarsa kenan ɗar wani ibn utba ibn rabi'a rashiya makhza abin nan a ɗar bani abdu shams to da ka sa'a a nasaba take da ba a yi wannan ba tunda nasabar su ba daidai ba ce wannan ya fi nasaba saboda haka wannan ya tabbatar da cewa fasaha a addini to idan ka fasaha a addini ne ma'ana idan aka yi za a auri mace wanda ya zo zai aure ta ba shi da addini to ba kuka in ka bane ba tsarin ka bane ba za a yi wannan auren ba da ma kamar yadda yake shi ka fara din nan haqqul mar'ati wal haqqul zawjati wal awliya haqqin matar ne da waliyai abin da za a cikin haƙƙin matan ne domin yayin da ya aure ta shi ne a samanta ta ne ta kanta gare shi haƙƙin yanzu ne ne domin yayin da suka aurar da waliyarsu gare shi shi kenan sai da sun shigar da shi sun kawar zangantakar alaƙa tare da shi to idan wanda yake bai dace ba ne ke alaƙa suka aure sai suka suka yi ya zama to ba a ba su zaɓi ba su da haƙƙi a nan wajen an tauye musu haƙƙinsu to shi yasa sai shari'a ta ba su haƙƙi suna da haƙƙi da suna da haƙƙi idan mace ta zo musu bai aure ya zo neman aurenta sai ta ce a wannan ba shi da kuɗi mu kuma gidan mu an san attajirai ne da ta a wannan ba shi da haƙƙi a nan addini bai dura bai du- bai duba zuwa ga wannan ba ko kuma ce a ba ɗan kabilar ta bane ita ba haushe ya ce shi ko ba ba haushe bane ko ita da fulata na ce ita ba za ta aure kafin ya ce ba shi da haƙƙi addini bai zo da wannan ba amma ta ce ku yi bincike ya yake wajen addini aka ce to gaskiya ba ma ganin ko yana zuwa musalla masallaci amma dai musulmi ne ran juma'a akan ganshi amma hamsu salawatu ba ya zo aka bincika ma aka ce wata kila ma ana ga an taba ganin barata a cikin firij ɗinka don ga ya tabbata fasiki ne bin jawari yana fasikanci a aikace to a nan wajen sai ta ce a ni ba na sai ta ce sai ga abin da muka bincika mun ga ga abin da muka bincika a to to ni a neman mun ne ni ne sallah nake so to wannan ta ce wannan kina da shi alkafa a cikin dini addini da ma shi ake nema idan kuma ta ce an bincika ga abin da aka samu amma na yarda za ta ba ki ba ba za ki zo mu kai ki gidan wanda yake haka ba daga baya ki zo kullum mu kenan muna cewa ba ke ce ba me ya kai ki mai me ya kai ki auren mara addini to wani ya kai ki shigo nan wajen domin sa da haƙƙi wajen kafa a ce a ba kuku inki bane ba kuku inki bane to to idan kuma aka riga aka yi auren in aka riga aka yi auren babu wannan kafa'a to ne hukuncin wannan auren to wanda suke ganin a cewa wannan kafa'a don haƙƙinsa ne idan ba ta sani ba in daga baya ta sani cewa ai haƙƙinta ne to ya hukuncin wannan auren wannan matsala wato ta sa malaman malikiya sun yi ta wasu biyu suka ce wallahi in muka ce wannan auren ya ɓaci da yawa auren mutane ba ta shi zani yake don su waye waɗanda suke yawan yawan mutane in ba wanda dai Allah ya so ba an yi hukuncin fasikanci ya hau kansu yana kan aka ce duk wanda yake fasiki ba za a auren masa ba saboda shi ba kofi ba ne za mu ɓata auren mata da yawa amma hakikatan wannan yana daga cikin abu wanda yake muhimmi mutane a rinka kula da shi dan ana samun da yawa mata kullum suna kawo kukan wannan mace ta rinka cewa mijinta baya sallah ta tashi shi tana tashin sai tafi sallah ba zai je ba har ma wannan yana zaman cewa sanadiyar rashin rashin daɗin zama tsakanin su saboda kawai kuna ce masa ya sallah ko kuma da asuba za ta tashi shi ya tashi ya sallah to ta yaya ake aka aura mata ta yaya ce da take ko kuma ta zo ce a shan giya yake ko mallamin mata ne idan ya zama idan kafin aure aka san wannan to lalle waliye hakkin su ne ki ki taka tsantsan kuma abin da ake so a bincika kenan ɗaya daga cikin abin da ake bincika ake yin bincike wajen sauran aure shi ne tabbatar da wannan kafa'a da tabbatar da cewa shi miji tsara ne da matarsa ita ma mace a yi bincikenta tsara ce ga mijinta to amma shi miji yana da iko domin zai iya cewa baya ce amma ita mace kawai wani zarga ta aure shi kenan ta shiga cikin kangi to shi za a kace hakkin ta ne shi za a kace hakkin ta ne ita da waliye to su za su duba wannan to za ta iya barin dukkan sifofi na kafa'a illal islam ma hadal islam za ta iya cewa dukkan abubuwa na tafa'a ni ban damu da su ba za ta iya bari amma ba ta da haƙƙin ka bar musulunci ma'ana ta ce a ce mata to ai ba musulmi ba ne ce ita ta yarda ai ita ce mai auren ta ce a nan ba ke ba ba za ta ba za ta a Allah ya hana wannan shi ne ma'anar da ya ce ma adal islam kuma annan malam ya kawo abin a dunkule domin hatta ma sifofin kafa'a wanda malikiya ba su yarda da shi ba ma'ana idan aka kawo su mutane za su jikkiya su amma tun da aikinsa ne idan ta ce za a kara ba su damu da wannan ba sai a karɓa amma tun da tana so to haƙƙinsa ne ba na ta shaƙanta wannan kuma wannan shi ne mutumin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tun kawo mar'atu amma mar'atu li arba'in bimani hawa jamali hawa al asad hawa idan matsalar ya zo zai aure ta yace ai ba shi da kuɗi ko kuma take a kwanan da yake daga makaranta albashinsa ba shi da ita da sayar ba ba da wannan hankali ba duk da yake alkafa a cikin addini ne ta ce ita ba ta ba saboda bai kai ba shi da kun da zai rike ta ba da haƙƙi na'am an fahimci wannan wannan sifa wa'annan da an fahimci wa'annan sharaɗai ko sharaɗai da suke ga wanda yake mai yin aure kuma wannan matsalar kafa'a din kamar da muke bayani mazhabar malik ita ce ta mayar da kafa'a kai a cikin addini amma sauran mazhabobi sun ƙara nasaba musamman shafi'iya da hanafiya sun ce larabawa kufu'i ne ga juna saboda ka wanda ba balarabe ba ba zai je aure balarabiya ba in yanzu zai aure ta tana da zafi ta iya cewa ita ba ta aure shi ba saboda shi ba kuɗin ta bane ba tsaran ta bane wato ita sama take da shi to amma wannan mutunci bai zo da wannan ba Allah ta'ala cewa inna akramakum inda Allah da atqaku to da kuma ya ɗaya daga cikin wurare da masabar mali sai ta rabauta da wato karfin dalili akan wannan matsalar akan abu da dalilai da dama da suka nuna asalin shari'a a kai نعم الركن السادس ركن هنا شدة daga cikin rukunan aure asira siga sigar aure rukuni ce wato ba za ta yi aure ba sai da siga ta cewa an yi auren tunda Allah ta'ala ya yi amfani da nika sauki hunna ku aure su wa an ki hul ayama ku aura ma bayan ku marasa aure an yanki ina a zuwa da hunna su aure ya amfani da da lafazin nika saboda haka akwai sigar da ake tsaye aure da ita wanda yake siga ita ce take nuni da wato muradin mu'amala muradin masu yin mu'amala akan mu'amala su da siga za a gane wa hiya lafdin ladhi yanhafizu bihi nikah shine lafazin da aure yake yake ɗauruwa da shi fasihatu min al-wali sigar da take zuwa da take daga wali nahnu nahwu ankahtu kamar wali yace ankahtu na aura na aura wa zawwajtu na aura mata wannan larabci ne to da hausa kuma kace na aura maka wasu take nuna zauji siga daga shi kuma miji ko wakilinsa na hau kabirtu kamar yake na karba wa rabutu na yarda to wannan sai da wannan siga daga cikin dalili da yake nuna kan cewa sai da siga shine hadisin wanda ta zo tana ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunta komai ba a kanta bai ce na karba ba bai ce ban karba ba ta tsaya ta ji shiru sai ta zauna sai wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba ka da bukata ni ina da bukata yace me za ka baka yace wallahi ba da komai sai wannan bayanin yace to mai yaji ne zai maka in ka ba ta ba in ka ba ta in ka ba ta ba ka da shi in kai ka daura ba ka da shi yace je ka gida ka je ka duba ya je ya duba ya ce ka je ka duba ko da tsawanya ce ta karfi yace bai samu komai ba yace to nawa ka da alqur'ani yace sura kaza da kaza to sai ce an kahtuka ha imama aka min alqur'ani na aura maka ita to wannan wannan lafazin shine bil ijma idan aka yi amfani da shi an kahtu ko zawwajtu siga ce to amma idan aka kawo wani lafazi wanda ba an kahtu ko zawwajtu ba to malamai sun yi sakani a kansa kamar mutum ya ce wahab na baka ko na mallaka maka ita ko na danta maka ita ba a wani banda na danta maka ita wannan hausa ce amin ma'ana wato na sa ta a hannunka na ba ka ita shi hukuncin da daidai yake da hankatu a matsabar malik daidai yake inda yana nuni ya zuwa ga wato muradin cewa muradin abin da ke cikin zuciya shine wato bayar da ita wato bayarwa ta dindindin bayarwa ta dindindin ba mu haka ke ba da wani babba ba da ke kuke bantaccen lokaci ba wanda yake nuni kan abin da ake nufi aure ne kamar a majalisun aure a zo a ce an bayar an sun cewa ɗaura aure aka zo ko ce to mun nema ke mun ba ku an ga mutum ne muke nema ba amma an san abin da aka yi kenan to domin ka'idar shari'a ita ce al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani a wajen dukkan wata mu'amala ta shari'a abinda ake dubawa ma'anar ba na fazi ba kawai misali ka zo wajen a kaje supermarket inda ake su ake kowane abu da kudinsa kanti sai ka je ka ɗauko an rubuta a jikinsa naira dari kana ɗaukowa naira dari kawai sai ka zo ka miƙa masa naira dari baka ce na saya ba kai ajiye naira dari kawai ka ɗauka ka tafi ciniki ya yi ko bai yi ba babu lafazi ba a ce ta bitu wa sharaitu ba ba a faɗa ba ciniki ya yi zai yi ba ya yi to amma mali shafi'iyya su suna da asali ana sun ce dole sai an faɗa ko a wannan ne da ke gina wannan bai'ul mu'aqati ba sai an faɗa ce na saya in ce to na sayar maka in kai ka ɗauka ka ajiye masa kuɗi ne ciniki bai kullu ba ba wannan sun maka shi ta malamai suka yi amfani da wannan ka'idar suka ce al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani abinda ake dubawa wajen mu'amala ma'anar saboda idan aka zo duk wani lafazi da yake ba da wannan ma'ana in aka amfani da shi ya yi kuma dalilin wannan shi ne kan cewar za a sulla aure da harshe da ba na larabci ba yanzu za a ce kenan ba za a ɗaura aure ba sai da larabci ba wanda zai faɗa haka domin musulmi da yawa wanda ba larabawa ba suna aure ba a ji a cikin gaban cikin ana cewa kada ku yi aure ba sai da lafazin an kafin ko zawoci saboda haka abin da ake nufi da siga shi ne dukkan abin da yake nuni a kan wato aure da haka idan ba sai ka ce na ba wani lokaci na ɗaurin aure za ka dace ka ce mun aura maka ba sai ka ce na aura maka ba in kawai kake na baka ko kace mun bayar shi kenan domin abin da ake nufi shi ya fahimci abin da aka ba shi duk aka ba shi to wannan siga ɗin dole ne sai da ita ma'ana ba zai yi a aure ba in ba a samu wannan sigar ta a wato a a wannan sigar ta cewa mun da a an bayar an karɓa ba to waɗannan shi ne rukunan aure da aka ambata da malam yake zai kawo su rukunan aure guda shida akwai abin da bamu ambata ba dangane da waliyai waliyi mun ce waliyi rukuni ne ko dole sai da waliyi to waliyi akwai tarkibin su duk wannan ba zo ba a cikin izziya in Allah ya kai mu zamu ka zo karatun risala duk zamu gan su tarkibin auliya ya kawo su to amma zan faɗe su saboda kuma da yana da muhimmanci a wane ne yake da haƙƙi ya aurar da mace wali wali suna da martaba a martabar malik martabar wali shine martabar su ta asibci wane ne zai zama to asibi asibi shine wanda in aka tashi in aka yi mutuwa kowa aka ce ga kasansa ragowar dukiyar shi zai ɗauka wanda suke na farko wanda suke da wannan matsayin su ne 'ya'ya domin ɗa idan akwai ɗa to ko uba sai dai a ce to ga ka san ka sauran dukiya ta ɗaci to saboda haka a wajen mali ya ce ɗa shi ne haƙƙi ya aurar da uwarsa ba ubansa ba saboda haka idan mace mahaifinta yana nan ta zama to ba zamara ta zo za ta yi aure ɗanta shi ne yake da haƙƙin ya aurar da ita amma da sharafi cewa domin wali dole zama to mumayyazi dole zama to baligi ba za a je a kawo ɗan ƙaramin yaro a cikin ne zai aurar da uwarsa to amma in yake a babu komai tun ga ga ga ga kakana shi ke auren amma aiki na sani to bayan ɗa a matsayin na biyu sai uba domin idan babu ɗaya uba shi ne asibi na farko in babu ɗaya a wato in babu ɗaya kowa sai ya zama tofar Allah za a yi mata rabon za a ba shi rabonsa sauran kuma sai uba ya ɗauka bayan uba da ɗan uwa ɗan uwa shi fitan sannan li'abbai sannan ƴaƴan ɗan uwa sannan ƴaƴan ƴaƴan ɗan uwa shi fitai da ƴaƴan ɗan uwa li'abbai to sannan kaka yanzu sannan kaka ya zo waɗansu suna sa kaka bayan yan uwa kafin ƴaƴan yan uwa to fa'idar wannan sanin wannan tarkibin shine idan aka saba alal misali mace a kakanta yana nan maimakon ta je kakanta ya ɗaura mata aure sai ta tafi ta je wajen dan babbanta ta ce shi zai ɗaura mata aure dan babbanta ya ɗaura mata aure ga shi kaka yana nan kuma kaka shi ne ya fi kusanci da walicinta bisa dan babbanta to yaya hukuncin auren yake yaya hukuncin auren yake to aka ce shi wanda yake mafi kusanci yana da haƙƙi tunda haƙƙinsa ne shine ne aurarwa sai manisanci ya aurar to idan ya zo ce bai da wannan auren ba sai a warware shi قبل البناء amma bayan an riga an daura auren to wannan tun da dai an samu wani hakkin wanta ba za a warware auren ba sai a kyali shi ya ce masa ya ce Allah ya baka hakuri amma in kafin a daura aure yana da hakki yake a warware auren to ya za a ina nan a je a daura aure wani ya daura masa aure bayan ni ne ya cancanta domin ne a karabu ne ya mafi kusanci to suna ambaton wannan domin a san wannan hukunci idan ba ki ɗan uwa to sai wani cikin ya koma ya zuwa ga sarki shi ne alƙali ke sai zama to wali idan mutum ne kuma da babu alƙali sai a koma ya zuwa ga alaƙar musulunci sai a samu kowane mutum daga cikin musulmi sai zama to wali ya aura masa aure wannan shi ne tartibin auliya da suke faɗa sai daga cikin abin da ba mu ambata ba wajen sifar wato sifar ingancin aure da mace mun ce akwai abin da yake hana ingancin aurenta saboda sababi wato dalili wato shine halin da take ciki kamar ta kasance mai idda kamar ta kasance wanda take an yi li'ani tsakaninta da mijinta ba za ta auri wannan mijin ba to akwai guda ɗaya da mu ambata ba shi ta kasance tana cikin halin isra'i kuma wannan sharadin ba ita ce kadai ba hatta shi ma namiji idan namiji ko mace suna cikin halin isra'i da hajji ko da umra to ba za a aura musu aure ba duk da ke suna can amma a zo a ce to ai shikenan ai ayaliye ne dama suke zuwa wajen daura aure sai kai a je a zo a yi a zo a yi a bikin daurin aure bayan kuma suna can maka suna cikin musamman wannan zai iya faruwa lokacin umra mace ta tafi ta je an yi komai da komai za a yi biki su za ta je ta siyo kayan ɗaki a maka kuma ta yi umra su ba su san kan cewar ba ta yi umra ba aka sa ranar ɗaurin aure tana can fita ai ba komai kafin da aka ce a ɗaura aure aka ce a ɗaura aure kafin ta dawo ai ba ta tana nan za a ɗaura auren ba yayin da za a ɗaura aure ba a san cewa a ce a ran da za a ɗaura auren a ran da su kuma suka yi harama daga madina za su tafi maka su je su yi umra suna cikin ihrami aka daura aure wannan aure bai ba wannan aure bai ba sai a warware shi aka ta daurawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce la yankihu al-muhrim wa la yankih me wanda ke cikin ihrami baya aure baya aurarwa wato ba zai ba zai aure ba shi akan kansa ba kuma zai zamanto wali ya aurar da yarsa ba ko a bar walicinsa haka da yake ita ma kanta ba za a aure ta ban tana cikin halin Isra'ila to wannan shine abin da ban faɗa ba to sai kuma malam ya ambaci waɗansu hukunce hukunce da suka biyo wannan da suke da alaka da aure bayan ambaton rukunne yace wala yahsubu ahadun ala hikmati akhi akhihi wani ba bai halatta yayi huduba akan hudubar auren dan uwansa ba ma'anar huduba shine neman aure wani ba zai je nemi aure ba bayan ɗan uwansa ya riga shi ya fara neman aure to amma wannan an kayyade shi ne da idan an samu rukuni ma'ana an karkata mace ta karkata ga wanda yake ga wanda yake santa har an tambaye ta ta yi shiru an nuna ta nuna cewa ta nuna yardarta an samu wannan rukuni to da halatta wani kuma ya zo ce zai yi ciniki da halatta kuma wani ya zo ce zai neme ta ba shi ne idan kamar aka ce ai wance an yi mata miji to idan aka je ake wannan har ta nuna cewar ta yarda ta amince to ba za a wani ba zai zo ya nemi aure a kanta ba bisa abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira da yake cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu ولا لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسب احدكم على حسبة اخيه a cikin daidai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kada hakkin musulmi akan musulmi dan uwan yace musulmi dan uwan musulmi ne baya zalunta sa baya wulakanta shi kuma yace kada musulmi ne hudu ya nemi aure akan neman auren dan uwansa to amma idan suka bari bayan an samu rukuni sai suka bari ɗaya daga cikinsu shi ne neman ya ce a gaskiya ya fata ko kuma take ita za ta yarda amma yanzu gaskiya a ta fata ta janye to idan an samu wannan wani zai iya shiga dalilin da yasa aka yi wannan hari shi ne don a tsare yan uwantakar juna saboda kada gaba ta shiga kada gaba ta shiga mutum ya je ya nemi mace ya yi wahala wajen neman ta ta yarda ta amince in ya zo wani kuma ya zo ya ce zai shiga to shi wanda ya shiga na biyu din nan tsakaninsa da wanda aka riga aka ce an yarda da shi an ba shi to ba za su daji ba sai da za ta shiga to kuma duk abin da zai kawo gaba a cikin al'umma addinin musulunci baya kansa saboda farkon abin da ke kawo lalacewar al'umma irin wannan gabar tsakani da ke tsakanin mutane idan aka samu tsakani ke tsakanin mutane to wannan sabanin ba zai tsaya wata a kansu ba sai kai ya zuwa gaba ɗan uwansu da gidajensu ya ga ya aka samu irin wannan a cikin al'umma sai ga gaba ta tashi a cikin al'umma babu zancen zaman lafiya to shi sa aka hana wannan wala yasumu ala tawli akhihi kuma baya yin ciniki na aure a ciniki ciniki na siya na sayan abu akan wato tayi baya yin tayi akan tayin dan uwansa mutum ya zo yana tayin yace ya ɗauki wannan yace za a nawa ce wannan aka gaya masa kuɗin bai ce a bai ce ya bai ce bai sayar ba bai ce ya saya ba yana ciniki yana yana jujjuyawa da gani hanya ko a rage ne sai ne ce nawa kace nawa ne kace dubu a to to ba kuma ni ni na da zan baka dubu shi kuma yana kan dubawa zai yadda ko ba zai yadda ba shi sai yanzu na da zan baka dubu ko kuma yace a ni na kara maka wani naira dari a kai to wannan bai halatta ba bai halatta ba dan shiga cikin haƙƙin dan uwan kai wannan ya ambace shi ne saboda albarkar hadisin domin abubuwan guda biyu aka ambata ba shi da alaka da aure amma ya kawo shi saboda tare aka faɗe shi a cikin hadisin kuma yana daga cikin abin da yana daga cikin a abubuwan da suke nuna kan cewar aure da ba a da ciniki babu su ɗaya don zuwa daga cikin hukudul mu'awaba wato a mu'amala ce wadda yake ta ka bayar a baka wala yajuzu nikahu shigar auren shigar baya halatta wa huwa al-bud'u bil bud'i shine wato auren mace da mace wato auren takar mace haƙƙinka na ka taki mace da haƙƙin wani ya taki wata mace مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته مثال mutum ya auren da yarsa ga wani mutum da sharaɗin cewa shi ma wannan ya auren masa da yarsa walai ka bainahu ma sadaq babu sadaki tsakanin su to wannan bai halatta ba shine nikahu shigar wannan shine tarihu shigar hada halin ya ta wannan dalilin ku shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi ibn Umar ya rawaito a cikin muwafatin Imam Malik da Bukhari da Muslim cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naka naha an nikah ash-shirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren ash-shirar to hali kuma ne zai abada mu'amala ya kafa bil fasad yana nuna lalacewar wannan saboda haka idan aka yi a wannan aure fatacce ne shi ne fassara salo daga maganar nasa shi ne mutum ya aurar ma wani mutum waliyyarsa ba su ne yarsa ba ko yar uwarsa a bar wani cinsa a kan ciwo a mutane biyu ne a sa'adu da sa'idu sa'adu yana da ɗaya sa'idu yana da ɗaya sai sa'adu ya zai ce na auren maka yarsa a kan cewar kai sa'idu ni ma za ka auren min da yarsa to sadaki ba a tun da ni auren shi kenan dama sadakin ba raba ake ba shi kenan ni auren shi ne nawa kai a sadakin shi ne ni nawa auren a'a da zakin ta shi ne auren da kai kuma nema auren mata da nema tawa to kaga wannan zalunci domin kuɗa ke hakkin mace ne yayin da kuwa aka ka aura da kan cewa da sharafin kan cewa kai ma za a aura wato ka aura da sharafin za a aura maka kaga wani ne ya samu fa'idar wani su suka samu fa'idar ke to har an hana matar sadaki an mayar da ita tamkar wadda za a yi kyautar da shi sa mai sallah da sallah wuce wannan aure ba matacce ne yana daga cikin auren da ake yi a lokacin jahiliya wannan shi ne sarihul shigar akwai wajibul shigar wanda yake akwai shigar a ciki ta wata fuska shi ne a ce zan aura maka zan kwata ka ba da sadaki dubu hamsin ni na ka aura min zan uwarka zan ba da sadaki dubu hamsin shi ma wannan fatacce ne amma idan har an da an ɗaura shi kuma har an tsari tun da an ambaci sadaki ta an samu dukkan rukunin to sai a koma a duba a gani a gani shi dubu hamsin nan da aka bayar ita wannan da aka tashi a wurinta yayin da aka tashi auren yayin da ake auren da wanda ke tamkar da haka ake biya idan haka ake biya to shi ke wasu ya kyala wannan aure ya yi amma idan maimakon ita wannan ana bawa ɗan uwanta dubu hamsin da ya tashi auren yake to a ɗaura auren da ta dakin ta dubu goma ita to ni ma dubu goma kaga an yi so sun yi kan sun yi juna sauki ko inda ku sun tashi za su je ki auren ne ba tare da kan cewa da sharadin ga ƴar wata ni ma ta aura ba wataƙila ya san abin da za a nema da wajen sa ya ninka wannan sau goma to sai a ce a sai a fata wannan a idan har an riga an tsari tun da yawan baki sadaki sai a ce ki ko sadakin tamkarta inda za ka aure ta ba da wannan sharadi ba kamata a ce ka ba da dubu hamsin sau da tun da ka ba da dubu goma ana binka dubu arba'in ka kawo dubu arba'in sai a tabbatar da aure a kan haka saboda haka ba kowane idan dai an ambaci sadaki a cikin nisahun shiga ta za a iya gyara auren bayan an tare amma in kafin a tare ne in kafin a tare ne duk da yake an ambaci sadaki in dai an yi nisahun shiga ba ta auren za a yi to in kafin in ka bayan an tare ne to wannan shi ne ake tabbatar da shi ta hanyar a gyara sadaki ya zama to ya dace da wanda aka aura an fahimci wannan ko saboda kuma ya ga nisahun shiga mawdu'i mai da farko shi ne wanda ba a ambaci sadaki ba wannan ana fata shi sawa'un kafin a tare ko bayan an tare fata shi ake yi ko da an tare domin an saba sharafin sadaki wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani akan cewar yana daga cikin sharuɗai yana daga cikin rukunan aure saboda haka duk abin da aka yi a da rashin cika rukuni rukuni da ya zo a cikin alkur'ani ba ta ce ne dalili na biyu kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan aka yi shi a cikin mu'amala ya nuna cewa mu'amalar ba ta inganta ba sai da ta ba da baki daya mu'amalar ta rushe saboda a babin mu'amala dukkan hannu idan ya zo yana nuna kan cewa wannan mu'amalar ba ta ciya ce abinda ake nema a cimma daga gare ta ba zai tabbata ba wala yajuzu nikahul mut'a za mu tsaya nan za mu tashi saboda akwai wanda nuna su yawa akan nikahul mut'a auren mut'a saboda haka za mu tashi insha Allah bayan sallah babba a nan wala yajuzu nikahul mut'a saboda maganganu da suke masu yawa da suke buƙatar ni bayani akan sa saboda wannan fitina da ta zo ta yan shi'a da suke ta auren mut'a سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه تقوم مقارنة كراتو بني وأمس معلم تنبير معلم منصور نعم idan uwa da kulli ba a gida ne su ulul arham ne zai arham ne babu halin da ɗan uwa da kulli suke tara dukiya kuma ba a ba a neman su yayin da aka zo biyan biya a ce ku kawo ku kawo ta ku gudunmuwa yan uwa da umi ba ba ba a cido bane ba ta gado sai da farilla kuma sai idan ya zama to za a ci gadon mutum idan mutum kalala ne ba shi da uba ba shi da ɗa shi ne kawai za ki gado to dan uwa da umi a in suna da yawa suna da sulusi idan kuma ɗaya ne idan su su biyu ne kuma kowa yana da sulusi na a bari mu amsa waɗannan tambayoyi a wannan yake don Allah a cikin cinikayya ne ake nufi da waɗannan abubuwa mubaraka ijara a yi min bayanin su a duk da yake zai zo insha Allah a cikin karatun mu bayan mun gama aure kuma sai ciniki amma a takaice mubaraka abin da ake nufi shine nau'i ne na mu'amalar cinikayya da mutum da yake da kuɗi zai ba mu mutum da zai juya kuɗin da sharaɗin cewa in an samu riba za su raba riban nan bisa yadda suka yarjejeniya idan kuma an samu asara shi ne dukiya zai ɗauki asara shi kuma wanda ya yi juya kuɗi ba zai ce a biya shi ladansa ba duk da an samu asara da shi dokai za ka ɗauki asara to ni kuma an yi aiki ne maka lokacin da na kasafa da wahalar da na sha a cikin aiki mai rawan inda an samu riba da za ka samu kaso wannan shi ne ake ce ma mubaraba akwai sharuɗanta insha Allah idan muka zai bayanin su shi ne a cikin mudaraba akwai rukunai guda uku na farko guda hudu kai na farko akwai mai kudi na biyu akwai mai aiki na hudu akwai aikin da za a yi a na na uku kenan na hudu akwai dukiyar da za a bayar sannan na biyar akwai riba guda biyar ne dukkanin su rukunai ne shi ne kuɗi dole zaman to kuɗin mallakar sa ne ko wakilin mai mallakar kuɗi shi kuma mai aiki a sannan shi ne zai lamunin kuɗin sa duk abin da ba za a ce an masa garanti kuɗin sa zai zaman to yana nan in da a kawo masa ba da ya to kamar kamar riba ce kamar bashi da ruwa kenan idan ka bada kuɗin da kake a juya amma da sharadin an yi asara za a dawo maka da kuɗin ka da kuma kai ai shine mu'amalar banki kenan da mai aiki sannan da dukiyar dole ta zamanto ba za ka zo ka samu mutum bashin da kake bin zama kace to na baka shi kai mu daraba da shi a dole ya zamanto dukiyar an fitar da shi sannan ribar dole ta zamanto ribar ba za ka ce a a dole ta zamanto wato nisba ce percentage ba za ka ce yanke ba kamar ka ce na baka miliyan ɗaya to idan an yi ciniki dubu ɗari nawa ne abinda aka samu sama da aka kuma na kai idan ba samu in in ba inda yake dubu ɗarin ba ba kaga akwai garari to duk wani garari a cikin shi yasa aka ce a'a sai dai ka ce abinda aka samu duk na riba za mu raba rabi naka rabi nawa ko kuma tun da kai ne da kuɗi ne da wahalar aiki kashi talatin naka kai ne kuɗi kashi saba'in nawa ni ne juyawa ko kuma bil'aks ka fi kana zaune yanzu ka san mutane da yawa ba su da aiki kuɗi ake nema ni kuma tun da ina da kuɗi na kuma da zan zan dauki asara in an samu riba saba'in nawa ne kai kuma talatin naka ne Allah ya sa musu albarka inda kuka yi ittifaqi wannan ittifaqi zafi wannan shine mubaraba ana ce masa firab ana ce masa firab mutanen a a mutanen kufa suna ce mata mubaraba mutanen madina suna ce mata firab na biyu ijara ijara abinda ake nufi da ijara shi ne haya kuma kashi biyu ce ijara su ayan da ijara su manafi hayar hayar ayan hayar abu da kuma hayar amfani hayar ayan shi ne kamar hayar gida hayar mota ijara su manafi shi ne hayar amfani shi ne ka ɗauki mutum haya wato hayar hidimarsa shi ne kamar ka ɗauki mutum aiki magini tela in ka je ka kai kayan ka wajen tela wannan alakar da ke tsakanin ka da tela ijara ce cewa za ka dinka min riga ta da abin da zan baka ijara ce wannan abin da za ka bashi a maimakon aikin da ya maka ko kuma ka ɗauki mutum ya zama to direban ka zai rinka tuka ka wannan alakar da take tsakanin ku ijara ce ta sai wannan lokacin naka da wannan iyawar taka ta tuka mota abin da ka siya kenan shi kuma abin da ya sayar maka kenan amma bai sayar maka da kanka ba ya sayar maka da wannan amfanin da yake yawa ya mallake shi yana ce ijara ijaratul manafi kenan ijaratul ayani kuma shine ka samu gida kana da gida ka bayar ko kana da gona ka bayar cewa duk wata ko duk shekara da abin da za a baka ko kana da mota ka ce gashi na baka hayar mota ta ka je kai taksi da ita ka je kai duk abin da ka je kai amfani da ita kamar irin waɗanda suke sa haya din nan ni nan wajen saboda rashin aminci babu amma a kasashen waje za a ga mutum ya yi kamfani motoci ne yake da su ba ka da lokaci ko ba ka da halin da za ka sai mota sai ka zo ka ce za ka ɗauki hayar mota ta ma- ta mako ɗaya a ce to kullum za ka rinka ba da kullum za ka rinka ba da dubu uku kudin hayar wannan mota har mako ɗaya ka ji kayi mako ɗaya ka zo uku sau bakwai dubu ashirin da ɗaya ka ajiye ka dawo masa da motarsa kai ne za ka zuba mai kai ne za ka kula da ita duk za a zo a dudduba a ga lafiyar mota kafin a baka idan ka dawo da ita a sake duddubawa idan ka kurzura ko da waje ɗaya ne dama kai a a a za ka yi lamunin dukkan abin da yake zai ɓaci a kanta a tunda kai amintacce ne to duk abin da ya faru idan ba da sakewar ka bane to ba za ka yi lamuni ba domin shi ya zo ya bayar sai kuma amintacce ne shi ya mu'amalar da kai amma idan ya zama to da laifin ka a ciki to dole sai ka gyara saboda haka za ka zo abin da ka bata masa na mota sai ka gyara masa wannan take ijaratul manafi insha Allah bayanin shi da sauran sharafai kuma zai zo yanda zamu yi karatun babin ciniki mutum ne shirin yin layya sai irin fatar nan ta bayan farce wato yar uba ta ɗan tago kuma tana yi masa ciwo to ya iya cirewa zai iya cirewa babu komai insha Allah ai ba hana mu mutum da yake layya kada ya cire farce ba sai ta fuskar istisbabi mustahabbi ne abinda ake nufi shine cewar wato kada ya tsaftace jiki kada ya cire abin da yake zai kawar da wato irin a wato jirkitar kama ta jiki don ya koyi da mai isra'ili a sifar istisbabi ne ba dole ba ne amma ko da mai isra'ili ne ya sami irin wannan fatar zai cire ta saboda ciwo ne dayar abin da zai yi idan ya cire shi ne cewa zai yi fidiya inda yana cikin isra'ili an hana shi ya yi ilka'u tafas amma kamar in farci ne guda daya ya karye in ya ci gaba da kame shi in ya tashi in ya tashi fita zai fita da da jini ko ya ji masa ciwo zai iya daukan abin yankan farce kawai ya yanke shi ko babu komai a kansa na'am mutum zai iya mutum zai iya aski ya cire farce sa kuma ya layya kama ana yi gobe za a yi sallah amma mustahabbi ne kadai saboda hadisin ummu salama da yazo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum idan ɗayan ku ya idan watan zulhijja ya kama ɗayan ku kuma yana da abin da zai layya da shi to kada ya yanke farcensa ko gashinsa har sai yayin da ya layya din idan a to an yau idan an ga wata yau zulhijja ne daren nan zulhijja ne in har an ga wata ai zulhijja in dai har an ga wata zulhijja ya shiga saboda haka da dai da yamma ne sai mu ce zai yi kuma abinda ake cewa wasu kila dai amma dai na san dai abinda ake nufi haka in ana nufin zai iya ma'ana wato idan yayi babu komai bai sa a wato bai samu rashin a fitse wato babu karhanci idan bai hijja ya tsaya akwai karhanci sannan tambaya ta ce na auri mata ta ta farko saboda addini amma kuma sai bayan mun yi auren sai na ga ba wayewa ba mu'amala to yanzu ina son in sake wani auren wata mata ta yi zafi a wani ne mazan ne ne mazan zaba to ba za a zama ke nufi da wayewa ba ai wato a wato wani ne kuwa yawa a akwai wata magana da nufi wata wata mai ma'ana a cewar na farko ma ta zo neman aure sai a duba a gani mutum yana da addini ma'ana yana da kiyaye a rukunai na addini sallah azumi zakka da sauransu yana zuwa kuma yana yin sallar a cikin masallaci to abu na biyu kuma da za a duba shine yaya a tasirin addini yake ga mu'amalarsa tunda wannan wani abu ne ya tasirin addini yake ga mu'amalarsa ma'ana sallarsa da yawan azuminsa wannan ya sanya shi kuma wato mai kula da haƙƙi ne mai kula da amana ne mai kula da alkawari ne dukkan abubuwa ya yake wajen mu'amala domin wannan shi ma addini ne addini ba kawai yana nufin yana zuwa ka ana sallah tare da shi ba ba shi ne kadai addini ba tunda mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa mace tana kwana sallah tana wuni azumi amma kuma makwabtanta kullum Allah wa Allah wa dai suke da ita yake yar wuta ce to kaga sallar ta da azumin ta bai amfane ta ba tun da gashi da sallar da azumin amma za ta shiga wuta saboda mu'amala tana cutar makwabta sau da abu biyu ne da ya kamata a kula a kula da addini sannan a kula da tasirin addini akan mu'amala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga a hadisi cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu a wata riwayar man tardawna dinahu wa khuluquhu idan wani idan mutum ya zo muku da kuke yarda da addininsa da amanarsa a wata riwayar addininsa da ɗabi'arsa domin amana da kuma ɗabi'a shine wato tasirin wato ayyukan ibada na addini akan mu'amalar mutum to shi ma abin ne bane yace in wanda in wanda ya zo muku kuna yarda da addininsa da amanarsa ku aura masa saboda haka amma wayewa kuma ban san abin da kake nufi da wayewa ba wannan ba abin nema bane haka ba a ambace shi ba saboda haka ka tsaya dai akan mai addinin nan ka tsaya akan mai addinin nan kuma wataƙila kada ya zama ko dai ne ba ta da wayewa ba ta wayar da ita ba inda ita mai addini ce ya kamata ai za ta addini ya riga ya kankwasa ta saboda ka san shi addini babban abin da addini yake yi ma mutum wato ya sanya shi ya tankwara shi wajen bin san ransa cewa za a wato akwai wanda yake shi ba abin da ya sani in ba san ransa ba to amma wanda yake za a tankwara shi ya saba da addini ya tankwara shi ga yanda yake so amma ya ki yi saboda addini ya hana to wannan shi ne wanda za ka iya sarrafa shi shi ne wanda za ka iya juya shi saboda kai kila kai ne ka dan yi tafsiri wajen baka jiya ka koya mata wayewar yanda ya kamata ba saboda ka je ka tsaya in nan akan mai addini a annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa shi ne ya nuna mana yadda ake zaben ka tsaya akan mai addini babu kamar ta da yana hukuncin auren da aka ɗaura a kotu babu izinin waliyai domin samari suna a suna yi matukar iyayensu ba su amince ba a aure dole sai da waliyi sai idan an yi sakani tsakanin ma'aurata da waliyi mace ta kawo miji waliyi yaƙi ta sake kawowa waliyi yaƙi ko kuma ta tsaya ga wanda take so kuma shari'a ta ba ta haƙƙi cewa sai da izininta ta ce ga wanda take so uban ya ce ya ɗaura auren ya ce shi ba zai ɗaura maka aure ba sai da shi wanda yake so idan suka yi wannan saɓanin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in ishtajamu fasultan waliyu man la waliya la idan suka yi sabani suka yi jayayya to sultan mai iko sarki shine shine kotu kenan waliyu ne ga wanda ba su da waliyu saboda haka za ka iya kai idan kotun na musulunci ne wanda yake alƙalin masanin shari'a ne shi ma ai ba zai gaggawa saura auren ba to sai ya ji daga wajen waliyu idan alƙali ya daura aure aure ya kawo saboda haka amma shi alƙali a tabbatar cewar masanin shari'a don yanzu akwai alƙalai wanda yake ba damuwa suke da sanin shari'a ba to irin wannan wanda suke yin wannan samari kada su yi haka saboda duk abin da aka yi ba tare da wato kyautata da iyaye da yardar su ba Allah ba zai sa albarka a ciki ba kuma iyaye su kula da haƙƙin masu aure annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake albikru yasta'iruha abuha ta wanda kuke budurwa uban ke nemi izininta uban ke yana neman izininta haka uba aka ce ya nemi izininta idan da ba ɗan inda ba bi yardarta ba za a ce nemi izininta ba inda zai iya tilasta ta ba za a ce nemi izininta ba saboda haka haƙƙin ta ne inda ita ce za su je ta zama auren na haka haƙƙin ta ne kada a tsingira yara har yadda za su kai ya zuwa ga fita daga cikin da'a da iyayensu a taimaka musu su da Allah a taimaka musu su da Allah ya matsayin auren da aka daura bayan amarya ta tare da wata guda sai wata mace ta zo ta ce ai ta shayar da ango da amarya wannan aure sai a raba shi har abada an ɗaura aure sun je sun tare a wannan kira ta zo don annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai fa wa kad qila ya za ki wanda da an faɗa an yi aure wata mace ta zo ta ce ai da ita matar da shi mijin duk ta shayar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin su aka tambaye shi kai fa wa kad qila ya za a bayan gashi an faɗa saboda haka ba za a ce asali muna tare da asali haka kawai za wata mace ta zo ta faɗa ce ta shayar da mu sai ta kawo hujja in dai aka riga aka faɗa ba su da asali su da suka yi aure din ba za a ce ba za a ce su ta yi rantsuwa ba idan ta zo ta faɗa za a yi amfani da wannan hukuncin a yi tafriki tsakanin su sannan siga ta aure ta yiwu idan aka yi tsakanin uban mata da uban miji ba tare da tara jama'a ba idan aka ma idan a'a ya ya kamata ya zama shi ga aure in aka da tsakanin uban yaro uban yarinya da uban yaro suka zauna suka ce to shikenan na aura mata shi ma uban yaro ya ce to shikenan na karba mata shikenan aure yayi shaidu wannan sharafin shaidu in za a yi dukuli to ba za a tare ba sai an yi shaida ba za a tare ba sai an yi shaida ko a tara mutane a cikin a ce wani ba fa an daura musu mun daura musu aure ko kuma a yi biki in aka yi biki ya wadatar da barin shaida shaida ne na ziyada ila ta'ali ne hadan nisa kuma da ya halatta ai ya halatta musulmi yayi kyautar wato ya ci kyautar kirista lokacin kirsimeti kyautar kirista lokacin kirsimeti akwai tafsir idan yanka ne da aka yi saboda girmama ranar kirsimeti to bai halatta a ci yankan ba wannan shi ne sahabbai suka haɗu a kai amma idan ba kamar yanka ba ne kamar alawa ce suke ci to wannan an yi saɓani waɗansu daga cikin sahabbai sun haramta waɗansu sun halatta sai na ali ya halatta aisha tana ganin haramun ne sai na ali ya ce ya halatta shi ya ɗauke shi ta babin wato a kyakkyawar mu'amala la yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ya dauke shi na babin mabarra kyautatawa Allah ya ce babu laifi ku kyautata musu sai da kai kiyaye da cikin kyautatawa in kun kawo maka hadiya din ka karba idan ba na yanka bane abin da ya sa ku aka haramta yanka shi ne wannan yankan da suke don wannan ranar tamkar yanka ne ba ba damkar yanka ne wanda yankan da ba ambaci sunan Allah a kansa ba saboda haka ya zama to haramun amma dan sun dan girmama a wato dan yin bikin ranar idin su idan wanda ake zaune lafiya da su ne kamar ya zama to wato ya kasance kamar alawa kamar ke idan suka yi a za mu yi amfani da fatuwar sayyidina ali a mu ce wannan ya halatta saboda ya daga cikin musamman ana zaune lafiya tare da su ya da kyakkyawan zamantakewa na'am na'am eh muna iya ba su ya daga cikin mabarra mu da ma babu iskali a kan wannan ai malamai ba su fatawa ba kan cewar kada a ba musulmi kada a ba su ai wanda ba musulmi ba kada a ba su abincin idi ko naman lauya kada a ba mu wanda ba musulmi ba duk zan iya ba su yana daga cikin kyautatawa wajen zamantakewa to amma wajen cin naman su din ne shine ake tsakani saboda kada ya zamanto yana daga cikin girmama alamomin addinin waɗanda ba musulmi ba wanda ke girmama addini ba na Allah ba yana daga cikin ayyukan kafirci shi ta wasan malamai ai suka sananta akwai wanda ma suka ce wanda ya wanda ya ci wannan abincin yayi hudda sai ya girmama addini ba addinin Allah ba to wanda suka dauke shi ta wannan babi shi ta suka sananta amma kamar yadda ya ce muku akwai wannan akwai fatuwar sayyidina Ali akan idin Maulud kuma shi sayyidina Ali zai fi sanin abin da ya dace da wannan bisa irin su Aisha su Aisha suna Madina shi ko sayyidina Ali yana kufa tare da shi akwai mutanen Farisa mutanen daular Farisa suna kan addinin a addinin majusanci majusawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majusawa a yi musu abi da su wajen sunnar ahlul kitab saboda kuma da idin su da ke kira idin Nairuz da sai na ne wannan fatawa saboda suna zaman ta kewa ta da suna da wadannan su ahlul dinna ne wannan kuma yana daga cikin babin kyautatawa wajen da mantakiya sai dai Allah ya gane su mu zauna tare da su ba sai sun shiga addinin mu ba ba ta addinin mu amma zamu iya zaman lafiya tare da su bisa alkawari na amana to daga cikin abin da wannan zai hukunta shi na kyautata wajen zamantakewa to wannan abin yana daga cikin abin da zai kyautata wajen zamantakewa saboda haka abin da ya sa kenan muka zaɓi maganar sayyidina ali radiyallahu anhu bayan saboda ta dace da usul na shari'a da kuma wannan ayar wanda aka ambata a sabanin abin da waɗansu sauran malamai suka ce akwai fatoyi kamar da na gaya muku sabanin haka na malamai wanda yake za ku gani waɗansu malamai sun yi amma wannan shine ni dai abin da na zaɓa wallahu ta'ala a'lam na'am na'am a kan amma ga cikin kai shida eh eh mun ambaci mun ambaci na farko daga cikin rukunan aure mun ambaci wani da sadaki da shaidu da mahalli su masu auren da siga aha ita ce ta shida to a a cikin abin da malamin lissafi ya sanya kafa'a a cikin waɗannan wannan yana da cikin abin da wasu kansu masu shari suka nuna ma izziya cewar ya ce na shida ko biyar ya ambata masu sharrin izziya sun yi la'akari da wannan masu sharrin izziya sun yi la'akari da wannan wato hakikatan rukunan aure a rukunan aure guda hudu ne الزوج والزوجة والولي والصلة والصداق shi ne rukunan aure amma ko shaidu ba rukuni ba ne inda aure zai kullu dukkan ne ba za a gaske da shaidu kaga shi sa su guda hudun nan su ne tufa ya ambata a masu aure sigar aure wali da sadaki su in babu ɗaya daga cikin waɗannan babu aure domin su ne rukunan dole kai da su amma shaidu da amma shaidu da aka ambata wanda ke shi ne biyar ɗin wanda wanda ya ambata amma ne amma ya yace guda shida waɗannan sharadi ne na dukuli ba rukuni bane na aure na'am na'am sai ka ɗaga zamuriyarka na da baki aikar in dai akar in dai aka ga an zaɓe mata ta cika baki idan ya riga an ta wato idan aka ɗaura aure sai ya tabbata cewa auren nan ɓatacce ne saboda wanda suka yi auren bai cancanta ke aure ba kamar wannan kan cewa mace ta zo ta ce ta shayar da ango da amarya saboda haka idan ma ba a ba ka sadakin ba an yi aure ne sadakin ba shi an gane amma an tsari to wannan sadaki da aka ambata al-musamma da ake bin ta ba shi kira biya duk da aka aka aure ba ma ta ba sadaki sai ka biya ai ya ne ya ya ta da ta domin ne da gawara da ne da gawara amma idan aka ɓata wannan aure idan aka ɓata wannan aure bayan sai da aka riga aka hayyata ‘ya'yan kuma ‘ya'yansa ne duk da ke auren fatacce ne amma lokacin da aka ɗaura ba a san cewa fatacce ba ne to da aka ingantaccen aure ne haka dukkan auren da aka ɗata shi amma ana tsakani a kan ingancin auren da farko ko rashin ingancinsa in akwai wata shubaha in akwai wata shubaha to dukkan dukkan ka'ida cewa ne ya kawo dukkan aure da yake idan an bata shi ba za a yi hajji da ma'auratan ba saboda akwai shi ba to ɗaya kuma za a danganta shi ga ubansu kun ganji wannan fa'ida ce yanzu ka ga mutum ya auri mace ta biyar ya auri mace ta biyar yana zaune tare da ita aka zo aka ce masa wannan fa matar ta biyar ce yace shi ba ruwansa to za a fata in aka fata wannan auren ƴaƴan da haifa da ita ba ƴaƴan ta bane saboda nan babu tsakani babu da shi ba a tare da shi amma idan alal misali yake ashe ba a auren mace ta biyar kamar alal misali waje ne wanda yake musulunci da zai da shiga ba kamar a je nan jajanta sannan jajanta ne ya musulunta ya ka za ka same shi da mata biyar aka ce ta ai mata huɗu ake aure yake ai shi ba wanda ya gaya mata to wani ƴaƴa na duk da yake ina musulmi din ya haife su bayan ya musulunta ƴaƴan su nan domin wannan shi da haka ta za a yi masa garɗin haddi saboda haka ƴaƴan za su tabbata na sani na'am wasu gan eh eh haka ne ban san ina duba wannan ba haka ne wajen ma mai neman magani markiya sun shagalin cewa shekara ta yi a kuma a su zahirin haƙƙi na mace shi ne a kyale ta wata hudu kamar da ayar ilahi ta duba nake zan bincika in gani ban samu na duba wannan matsalar ba to Allah ya kai mu baya ta insha Allah zan duba yau cikin daren da zan duba ta insha Allah na'am na'am alƙali ne zai iya ba ta aure ƙwarar ya alƙali shi ne zai fasin aure sai abin da yake ba su tsakani a kan ɗakinsa waliyai za su iya musamman waliyin ɗaya zai iya cewa zai iya hana su ci gaba da zama tare da su musamman inda ya zama to babu hukunci inda ya zama to babu hukunci waliyai sai su shiga su yi wannan amma babu wanda yake da haƙƙin fasin aure sai alƙali shi za a taimaka. عليكم السلام auren zainab da abdul aslam ya tabbata lokacin da ali bai sauko ba walakin su kuzi isa min kawasi a cikin sotu min tahina aka haramta wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rabbin zainab ya zuwa ga abdul as da wancan auren nata sai da ka rashin bambancin addini bai sa ya warware auren ba amma bayan saukan ayoyi da suke na alkur'ani da suke nuna wannan musulunci shari'i ne ga miji da aure mace da za mace mai suna da za ta aure wanda ba musulmi ba na kabiyar zainab da ita shi abul as ibn rabi sun yi shekaru tana musulma shi ko ba musulmi ba a makka har aka yi hijira tana makka a har lokacin yakin badar lokacin da aka yi yakin badar aka kama shi da aka sake shi aka ta aiko da fansa aka fanshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan ya je ya turo ta ya turo ta kuma bai je ya musulunta ba sai lokacin hudaybiya sannan sai bayan hudaybiya sannan ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da su akan wannan akan auren su ba a raba tsakani ba malamai tauhidin da suke ma wannan shine kan cewa wannan a aya da ta sauka ta wato a a fala tarji'uhun ila al-kuffar la hum yahillun lahum wa la hum yahilluna lahum kan cewa kada a mayar da mata mu'mine ya zuwa ga kafirai domin su ba halittattu bane a gare su to wannan aya ita ce sai nufin ita ce ta tabbatar da hukunci na karshe saboda haka abin da ya faru kafin saukar wannan ayar sai tauhidin da malamai suke yi to bayan tambayar sai ta karshe Mustapha ta da mutum baya ta to to kuma dai na'am ban ji ba ban ji ba shawara wanda to ko wato mai wani wato to kira ta lawa fara ta kirkin irin wani wato yake nufi in ma ko duk da magana zai tambaya ta shi ne aka ce shi ne auren shi ne zai koya mata wannan wayewa eh shi ne zai koya mata wannan wayewa yanzu asali wannan daga waye sanya su su Aisha har suka sake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka sake tare da shi da har za su rinka yin abubuwa da har iyayen su rinka ganin kan cewar yanzu ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kuke ma wannan saboda ya ba su dama ya jawo zake ku zamantakewa saboda haka abin daga namiji yake amma mutum ka shigo gida kullum a zartace ka shigo gida kullum in za ke magana sai ka ce za ke magana da ɗan ƙaramin yaro ba da wanda yake wato sa'ar ka ba abokiyar zaman ka ita ne kuma ka ɗauki kan cewar abin da abin da kai da ke maka da ita za ke maka saboda haka idan kai maka jinjiri ɗan jinjiri za ke maka da ma alaihi sallallahu alaihi wasallam aka ce har yana tsere da Aisha radiyallahu anha yanzu wani ne zai ne ta mustafi haba da Allah ai kuka raina ka ai kuka raina ka to sai kuma kaje kuma kace babu babu wayewa to da ta ga abin yana da shi ka ne da abin da namiji kuma me addini yake tafi kowa istidari yake tafi kowa tanadi yake tafi kowa samun tanadi da horo da tarbiyyar da za su iya karɓar irin wannan din to da abin yana komawa zuwa ga shi namiji ne ne tambayar ka to za ka iya kasance mustafa na ba idan wai wanda take ta yi aure sai wata ta zo take ta shayar da su ta shayar da mutum da mata aka raba auren in aka samu ciki ɗansa ne ɗansa ne ai abin ambaci wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka